الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin wannan littafi na kitabu tauhid na Sheikh Muhammad dan Abdul Wahhab Allah ubangiji ya masa rahama Allah ya gafarta masa hidima da yayi wajen dora mu wajen karantar da mu abin da zai amfane mu duniyar mu da lahira Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ji kan mahaifansa Allah ya haska kabarinsa Allah ya karba masa ayyukansa yau shine darasin mu na 45 daga wannan masallaci na al'afat Allah Ubangiji ya mana taufiki za mu tashi kuma babi na 49 babu ma ja a fi kaulillahi ta'ala babin abin da ya zo game da fassarar fadin Allah madaukin sarki wala'in azadnahu rahmatan minna ko shi dan adam shi dan adam idan muka ɗanɗana masa ni'ima daga gare mu muka ɗanɗana masa wata aba ta rahama daga gare mu in ji Allah subhanahu wa ta'ala min ba'di darra'a massathu bayan da yana cikin mawuyacin hali wannan ana gaya mana halin dan adam in muka bashi ni'ima rahama ta dukiya ko ta lafiya ko ta ɗaukaka ko ta wani mulki minna ubangiji ce daga gurinmu dan maka Allah ne mai bayarwa min ba'di darra'a massathu bayan da yana cikin mawuyacin hali bai samu aikin gwamnati ba kasuwancinsa ya ruguje yana cikin rashin lafiya Allah ya baka lafiya ko kana cikin tsananin bukatan sana'a Allah ya baka sana'a ko mutum kasuwancinsa yana yana ruguje Allah ya farfado maka da shi idan aka yi mutum haka la yaqulanna sai ka ji dan adam yana cewa hadali wannan lafiya da na samu da dukiya da kuɗi da mulki dama fa ni na cancanta a mun haka ƙoƙari na ne ba dan na tsaya ba ba zan samu ni ne na yi wa kaina baya cewa ubangiji ne ya mun wannan shirka ce sai ce wannan shi ne sai ka ji yana wani abu kama na kafirci yana cewa wa ma a zunnu sa'ata qa'ima ba kuna ganin wannan dukiyar za a min hisabi a cikinta za a yi kaza to tashin kiyama ma ba za a yi ba ba na tsammanin ma za a yi tashin kiyama kamar yadda yanzu 'yan duniya suke yi idan sun samu mulki sun tara duniya sai kaga kafircewa Allah da suke ko da bakinsu bai faɗi cewa ba za a yi tashin alkiyama ba aikinsu yana nuna kamar ba za a yi tashin alkiyama ba mutum zai iya sa a kashe rai dan mulkinsa a kashe rai dan dukiyarsa a kashe rai dan wani zai wuce shi a kasuwa a yi wa mutum sihiri dan kasuwancinsa ya ɗara nawa ne to sai ka jana cewa wannan nawa ne dama na cancanci haka kiyamar ma ina za ta tashi ba na tsammani sai ka jana cewa la'in ruji'tu ila rabbi idan ma mun kaddara za a yi tashin alkiyamar na koma gurin ubangiji na inna li inda hulal husna ni na cancanci agun Allah ma in samu fiye da wannan ku duba ku duba isgilanci wa addini isgilanci wa Allah to sai Allah yake cewa falanudhiqanna falanunabbi anna alladhina kafaru bima amilu lalle za mu sakawa kafirai game da abin da suka aikata kaga duk wancan aikin da aka faɗa mutum ya cika baki ya nuna Allah ya mar arziki ya ki danganta shi ga Allah sai Allah ya kira shi kafirci wa nunabbi annal ladina kafaru kaga kenan kafirci ne shirka ne ga Allah subhanahu wataala bima amilu za mu labarta masa mu saka musu dukkan abin da suka aikata wala nuziqannahum min azabin ghalith amma kuma fa za su sha azaba mai tsanani za mu ba su azaba mai tsanani saboda abin da suka aikata wannan babin yana nuna mana girman kafircewa ni'imar da Allah ya maka Allah ya maka ni'ima ka danganta ta ga kanka ka ki danganta ta ga ubangiji wannan shirka ce to wannan kuma hali ne na dan adam shi yasa in kun in mun inda zamu koma aya ta baya da wannan cikin suratul fusilan ne aiko inda zamu koma aya ta baya da ita aya ta 49 Allah cewa yi la yas'amul insanu min du'a'il khair shi mutum kullum baya gajiya yayi ta roƙon Allah ya masa alkhairi Allah ya bashi kaza Allah ya bashi kaza me kwadayi ne kuma a gurin Allah zai yi fa amma wa in massahu sharru da sharri zai same shi faya'usun kanut mai fidda tsammanin cewa zai halaka ne ba zai taba fita daga sharrin nan ba haka dan adam yake daga wani sharri ya same shi shikenan shikan khalas ya tafi sai Allah subhanahu wataala yake cewa wal in azagnahu sai aka dawo kan wannan ayan kun gane shi dan adam mai zuwa gun Allah ne ya ta roko ya ta roko ya ta roko yana shiga damuwa sai ya fidda tsammani idan Allah kuma wal in azaqnahu rahmatan minna ita ce wannan ayan da zamu bashi rahma min ba'di darra a bayan wancan cire tsammani da yayi cewa ya halaka cewa ba zai samu nitsuwa ba la yaqulanna hada li sai ce wannan wannan dama na cancanci haka dama nawa ne wannan ni na cancanci in yi haka mai arziki ce ai dama akwai kashin arziki a jikina lalle dama ni zan yi arziki ya manta da ubangiji ne ya bashi ya manta lokacin da babu shi to fassarar wannan aya din malam Allah ya saka masa da alkhairi sai ya kawo mana wani dogon hadisi a gaban mu duk da cewa malamai sun fassara wannan aya malam ya kawo mana maganganu na malamai ko yake cewa kala mujahid mujahid yake cewa mutum zaka ji na cewa hadha bi amali na samu abu kaza ne da aiki na ai na yi primary na yi secondary na yi first degree na je kaza so da haka wannan aikin ƙoƙari na ne bai san a lokacin kuma akwai waɗanda sun yi digiri wajen guda biyar amma ba suna nan cikin mawuyacin hali wani in ka tattara takardunsa ya fi profeso tarkace amma lako aikin gwamnati duka na Allah ne wani kuma profeso ne a university amma wanda bai gama firamare ba Allah ya albarkaci kasuwansa agunsa yake cin bashin masara agunsa yake cin bashin abin nan kayan miya agunsa yake cin bashin kuɗi ya tura watan ya ƙare waƙi in ka duba abin da ke faruwa kaɗai ya isa karka danganta kowane abu da ka samu ka danganta shi ga kanka danganta shi zuwa ga Allah mutum nawa sun gama yin ƙoƙarin amma ba abin da suka samu sai wahala mutum nawa suna zaune haka kawai ubangiji ya musu buɗi ba a ce ka zauna ba amma ba a ce dan kayi kokari kuma kayi abin da Allah ya umarce ka na kokari ka samu kuma ka manta ubangiji ka je ka danganta shi ga kanka ba wanda ba su yi kokarin ba Allah ya ba su su da wa za su danganta to ka kullum mutum ni'ima yake tuna Allah yake danganta ta ga Allah ka samu 'ya'ya? godiya ga Allah Allah na gode maka da ka bani wa'annan 'ya'yan Allah ka albarkace su ka samu dukiya gode wa Allah ka samu lafiya ya ubangiji na gode maka kai ka ban lafiyar nan mutum nawa da suka fi ka zuwa check-up amma duk check-up ɗinsu na banza wallahi akwai mutumin da na sani kullum briefcase ɗinsa kai ka ce chemist ne kuma ba irin dukiyar da Allah bai bashi ba kullun yana cikin aduba nan lafiyan aduba nan kullun yana cikin shan magani kuma ya kasa warkewa akwai wanda a cikin mun nan fa zai iya yin wata uku bai sha paracetamol ba akwai su da yawa ko wata uku baka sha paracetamol ba amma shi kuma mutumin nan na san shi mai kuɗi ne na kin karawa amma lai kullun jakarsa in ya zubo maka su to kai da baka sha waye baka Allah ne baka shi da Allah ya bashi kuɗi yana kashe kuɗin yana zuwa turai ana gwaje-gwaje in dukiya ne take sayan lafiya ya saya mana Allah ne mai bayarwa so da ka danganta ta ga ubangijinka Allah na gode ma da ka bar lafiya to malam sai ka mana hadisi da ya fassara mana ayan nan da kyau fassaran ayan ta fito da kyau nan gurin yake cewa qala mujahid hada bi amali kace ai kokari na ne wa annahu mahququn bihi dama na cancanci abin wa qala ibn abbas yuridu min indi wai yana nufin daga gurin sa ne wannan arzikin da Allah ya basa walain azaknahu rahmatan kenan zai ce daga guri na ne wa qawluhu inna ma utituhu ala ilmin indi fadin da yace utitu ala ilmin indi da ya fada fassaran sa qala qatada ala ilmin min ala ilmin minni biwujuhil makasib saboda ni na san hanyoyin da barbarin samun kuɗi idan ya samu dukiya ya samu arziki sai ce ai wannan saboda ni na san hanyoyin samun kuɗi ne ba daga Allah ba a'udhu billah wa ya nuna maka hanyoyin kuma wa qala akharun wasu malamai suka ce ala ilmin min Allah an an ko anni lahu ahlun ai Allah ma ya san ni ne na cancanta a mun wannan ala ilmin indi din nan ma'ana Allah yana sane na, na cancanci amin ai Allah bai isa ya ki min ba ya san na cancanta ku duba kafirci shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa falunabbi annal ladina kafaru wa hadha ma'ana qaul mujahid utituhu ala sharafin bai yace saboda an bani ne a bisa daukaka ta a bisa girma na wa nabi hurairata an karbo daga abu huraira Allah ya kara masa yadda annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada yana bada labari inna salasatan min bani isra'ila akwai wasu mutum uku a banu isra'ila banu isra'ila sune ƴaƴan annabi yaqub to banu isra'ila ne da muka sani karfa kace wayannan yahudawan isra'ila sune banu isra'ila wannan ƙarya suke to a cikin banu isra'ila can baya mutum uku abras kuturu wa akara da wanda cutan fata ta same shi har gashin kansa ya zube wasu malamai suna ce masa mai sanko amma dai yafi wanda yafi mai sanko wannan cuta ce ta samu fatan jikinsa in ta samu fatan jiki sai kai gashi ma ya zube ya zama da launin jikin mutum ya canja to wannan shine aqra wa a'ma da makahu wannan sune mutum uku bari ku ga yadda ayan nan za ta fassaru akan waɗannan mutum uku ne Allah ka tsare mu da fadawa cikin butulcin Allah subhanahu wataala fa arada Allahu an yabtaliyahum sai Ubangiji ya nufi ya jarabce su, Allah yana da nufi kenan. Fa ba'asa ilaihim malakan sai Allah ya tura musu mala'ika, kenan wallahi mu bi a hankali, bari mu ƙarasa. Fa'atal abrasa sai ya zo ya samu kuturu, faƙala sai yake cewa fa'ayyu shay'in a habbu ilaika, kai, wannan kuturun kai wani abu kafi ƙauna a duniya Allah ya maka. Ƙala launin Hassan, ce in samu launi mai kyau mai kuturu mai baras kam zaka samu duk jikinsa ya kekkeme ya ya bembeke ya ya kwakkwaile ko yace shi Allah ya bashi launi mai kyau har fiska canjawa take baki ya karkace ido yayi wani iri kuturta kenan to sai ce Allah ya bashi launi mai kyau wa jildun hasan fatarsa ta zama tana da kyau wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani nasu bihi kuma Allah ya tafiyar min da duk abin da mutane suke walakanta ne da shi in nazo ana jin wari na ana guduwa min yace shi wannan shine bukatunsa qala mai ruwayan hadisi yace fa masahahu sai wannan mala'ikan da yazo gurin sa sai ya shafe shi fa zaba anhu qadarahu qadaruhu sai duk cutansa sai tafi sai gashi ya zama kyakkyawan mutum fari sal ga gashi yanzu yanzu nan mala'ika yayi aikin da Allah ya aiko shi fawutiya launan hasanan aka bashi launi mai kyau wajildan hasanan da fata mai kyau qala sai malaika ya sake tambayinsa fa ayyul mali ahabbu ilayk to kana so kuma a baka dukiya dan Allah da dukiya da kudi ai da dukiya da kudi da lafiya idan da za a zaba a ce a baka kudi ka ci gaba da zama cikin rashin lafiya sai an daga sai an tare sai an kwantar ko kuma a baka lafiya amma ba za a baka kudi ba wanne zaka zaba kaga kowa lafiya zai zaba ko yanzu ya fara zaban lafiya to daga lafiya ta zo kuma me kake so sai a baba sadi ba kudi ba dai dukiya ko rufin asiri to sai sai kuma rufin asiri to sai aka sake tambayan sa me kuma kake so na dukiya qala al iblu aw al baqar yace ni al ibla aw al baqar yace ina so Allah ya azuta ni da shanaye ko kuma raƙuma kamar yanzu mu ce motoci na hawa da gidaje to shi wannan shine arziki a gare su shakka ishaq wanda ya ruwaita hadisin ishaq din yana tunanin ibl yace ko bakar ɗayan biyu ne ya faɗa fa utiya naqatan ushara sai aka bashi raquma mai aihuwa qala fa qala sai mala'ikan ne yace barakallahu laka fiha Allah ya maka albarka a ciki qala sai mai hadisi ya bamu labari yace fa'atal aqra'a sai wannan mala'ikan sai tafi wajen wancan mutumin mai sanko wanda gashin kansa ya kwaile ya zube ga fatar jikinsa tana da matsala faƙala ayu shay'in ahabbu ilayka yace me ka fi so qala sha'arun hasan yace a bani gashi mai kyau wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu bihi kuma abinda mutane suke kyamata dan shi Allah ya tafiyar min da shi fa masahahu mala'ikan nan sai ya shafi jikinsa fa dhahaba anhu sai jikinsa yayi kyau wa utiya sha'ran hasanan aka bashi gashi mai kyau qala fa ayyul mali ahabbu ilayk yace wani dukiya kuma kafi so qala al-baqaru aw al-iblu sai ce saniya ko kuma raƙuma shi ma nan gurin mai ruwa yana yana faɗan ɗayan biyu dai ya faɗa fa utiya baqaratan hamilan sai aka bashi saniya mai ciki qala barakallahu laka fiha Allah ya maka albarka a ciki fa atal a'ma wannan mala'ikan sai ya zo kuma wajen makaho fa qala ayyu shay'in ahabbu ilayka me ka fi so ai mun ce da lafiya da kudi lafiya ake fara zaba ko qala an yaruddallahu ilayya basari yace ina ma Allah ya dawo min da idona in kuka duba duka ƴan bayan can ba sa basu danganta shi ga Allah ba sai su ce an yuradda basari an yuradda kaza nan kuma yace an yuruddallahu ilayya basari Allah ya mayar min da gani na kaga sai danganta shi ga Allah fa ufsira bihi nasa a ce yau ni ma gashi ina ganin mutane da suke gani na famasahahu sai wannan mala'ikan ya shafi jikinsa faraddallahu ilaihi basarahu sai Allah ya dawo masa da idonsa qala sai mala'ika ya tambaye shi fa ayyul mali ahabbu ilaika kana son Allah ya maka dukiya wacce kake so qala alghanam sai ce tumaki kaga shi bai roka mai yawa ba ma tumaki fa utiya shatan walidan aka bashi tinkiya ko akuya mai mai da fa'an ta jihazani wa'yancan guda biyu ɗin su wane ne guda biyu wane ne da wane ne da kuturu da mai sanko da mai ciwon kai da mai matsalan kai ko fa'an ta jihazani wa'yancan guda biyun ubangiji ya haɓaka dukiyarsu wa walla da haza wannan kuma tasa ta yi ta aihuwa shi waye wannan makahu ta makahu ta yi ta aihuwa wancan kuma Allah ya haɓaka ta kowa garkensa sai da ya cika al'umma. Ta, yanzu ne exam ɗin zai fara. Yanzu an baka abin da Allah zai jarabce ka. Fakana lihaza wadin min al'ibili, wancan na farkon ya zama na jeji guda yake cike da raƙuma. Walihaza wadin min albaƙari, na biyun kuma gari guda shanun nan sai da suka cika gari. Walihaza wadin min alganami, shi kuma mai dabbobi shi ma gari guda ya cika da dabbobi yanzu duk Allah ya amsa musu qala mai riwaya ce summa innahu atal abarasa sai kuma makahu ai sai kuma mala'ikan nan bayan shekara da shekaru dukiyar ta haɓaka ta cika gari to sai mala'ika ya ƙara dawowa fi suratihi wa hay'atihi ya dawo a irin suransa na da dan an faɗa a hadisin ya zo ne a suran tsoho futuk mai bukata marar ƙarfi ya jikkata a haka ya zo musu a farko yanzu ma ya dawo musu da wannan sura ɗin faƙala sai ya ce wa ya samu muka ce mun ce ya samu kuturu ko faƙala rajulun miskinun ya ce mai bara ne miskini Allah ba ku mu samu ne bara ne ya zo wabnu sabilin bayan ni na tsufa futuk ina cikin matsala kuma ka ganni a hankan da nake miskini kuma gashi ibnu sabil ibnu sabilin kuma matafi kaga duk ya cancanci a taimake shi kenan ko ya zo wajen kuturun nan da, da, Allah ya bashi dukiya qad inqata'at biyal hibalu fi safari hadha guzurina ya yanke a wannan tafiya din ka taimake ni fala balagha li al-yawm yau dai kan ba ni da guzuri illa billahi sai a wajen Allah thumma bika karatun mu na kwana uku a wajen Allah sannan Allah in yayi min ni'ima sannan sai ya umarce ka kaban Allah sannan kai ko da zaka ba in Allah bai nufa ba zaka ba zan sa amma in ubangiji ya nufa to dole sai kai kai dan aikan Allah ne kaga thumma sannan kai as'aluka billazi a'taka launal hasan ina roƙonka ku duba ka duba maganar mala'iku babbar magana ne ina roƙonka ga wanda ya baka launi mai kyau kaga yanzu yana nuna Allah ne ya bashi shi mala'ika yana nuna wa Allah ne ya bashi to bari mu ji wannan mutumin ya yadda Allah ne ya bashi ina roƙon ga wanda Allah ya baka ya bashi sifa ya baka sifa mai kyau wanda Allah nan wanda ya baka sifa mai kyau din nan ina roƙonka da shi wal jidal hasan ya baka fata mai kyau wal mala ya baka wannan dukiyar ka bani ba'iran ba fara kuma ya tambaya ba ‘yar ƙaramin raƙumi guda ɗaya, a ta ballahu bihi fi safari ya zama na guziri na na tafiya, ɓaya ɗaya za ka ban a cikin miliyon na dabbobi da Allah ya baka. Faƙala, sai mutumin nan ya ce, alhukuku kathira, haba, ɗawainiya ta yi yawa, nauyi ya mun yawa. Faƙala lahu, sai wannan tsohon wanda mala'ika ne zo da sufan tsoho sai ce masa, ka anni a arifuka, kai wai ni kan ban san ka ba da, alam takun abrasa ba kai ne kuturu ba, yakdurukan nasu mutane suna kyamarka faqiran kuma kana faqiri fa ataka Allahul mala Allah ya baka kudi fa qala sai ce innama waristuhu hadal mal kabiran an kabiri wannan kudin da ka gani na gaje shi ne kakani da kakani ni ba wani ba ni bane wani ne daban fa qala qala sai malaika ya ce in kunta kadiban in ƙarya kake abin da ka fada fasayyaraka Allahu ila ma kunta Allah ya mai da kai yadda kake mana addu'ar mala'ika za karbabbiya ce karbabbiya ce qala kaga ya ga masa addu'a ko shikenan sai ya wuce qala wa atal aqra sai ya zo gurin mai sanko fi suratihi aw hay'atihi a irin sifan da ya zo dadin nan fa qala lahu mithla ma qala li hada ya ga masa irin abin da ya ga wa kuturu wa radda alaihi misla ma radda alaihi haza shi ma ya mayar masa amsa kamar yadda kuturu ya bada amsa yace wannan dukiyar daga kakarina na gada iyayena ne ni ban san ka ba kuma mutumin da kace ka san shi dashi ni ba ni bane fa qala lahu sai mala'ikan nan yace masa ko kuma tsohon nan kenan ko yace in kunta kadiban in dai ƙarya kake fa sayyaraka Allahu ila ma kunta Allah ya mai da kai irin da kenan mai mai sanko mai matsala kuma talaka duk dukiyar ta lalace ƙala wa atal a'ma sai ya taho gurin makaho shine zai ci jarabawa fi suratihi wa hay'atihi a irin suran da yazo masa na farko din nan fa qala yace rajulun miskinun ni miskini ne wa ibn sabilin kuma matafi kadin qata bi al hibalu guzirina ya yanke fi safari a wannan tafiyan fala balaga li al yawma ba ni da guziri yau illa billahi thumma bika sai daga Allah sannan kai as'aluka billadhi radda alayka basaraka ina roƙon da wanda ya mayar maka da idonka ina roƙonka don Allah kenan ina roƙo don wanda ya mayar maka da idonka don Allah kada yake roƙo ba don annabi ba don Allah don annabi kuskure don Allah kadai ka bani shatan taure guda daya ataballahu biha fi safari ya zama guziri na na tafiya faqala sai makaho yace kad kuntu a'ma ai kai dattijo baka sani ba da ni makaho ne faraddallahu ilayya basari Allah ya dawo min da idona fa khus ma shi'ita ai ba maganan akuya ɗaya bane shiga dukiyar nan ka ɗebi duk abin da ka san zai ishe ka tafiya wada ma shi'ita abin da ka san ba za ka iya ɗauka bane za ka bari amma in dai kanka da za ka iya ɗiban in duka ne makora su abin da ka san za ka iya ɗauka ɗauki fa wallahi la ashhaduka al-yawma bi shay'in akhastahu lillah ka ce min don Allah kuma in zo in musanta maka a wani abu da zaka dauka don Allah ka ce min don Allah kuma na ki baka don Allah wannan ba zai yi ba in dai don Allah ne ko duka ne ɗebi wannan sai ya sai ya ce fa qala sai mala'ika ya ce amsik malaka kama rike dukiyarka bana ma bukata ban zo don bukata bane fa inna mabtulitum wallahi Allah ne ya aiko ni ya jarabce ku ba kai kadai bane akwai kuturu akwai mai sanko da kai makahu duk Allah ya warkar da su ya warkar wannan da yayi muku Allah ya jarabce ku ne ya ga kuma irin wannan ayar za ku yi wala in azaknahu rahmatan minna min ba'di darra'a masatu la yaqulanna hadha li kai ma idan rahama ta same ka bayan da kana cikin kuturta da, da kaza da kaza Allah ya baka arziki idan ka zo zaka ce ni ne karfi na ne yasa na samu kamar yadda mutum biyun nan suka faɗa to sai ce inna mabtulitu Allah ne ya turo ni in jarabce ku an jarabce ku ne faqat radiyallahu anka kai Allah ya yarda da kai wa sakita ala sahibaika wayancan mutum biyu kuma Allah ya fishi da su sun koma kutaren su sun koma masu sankon su dukiyar kuma ta yi fuka-fuki ta tafi ba labarin ta sannan akwai darasi da yawa a cikin karatun nan shi yasa hadisin na karanta shi ban ce komai ba kawai mu karanta shi a gurguje a ji fassarar sa kare wannan yana nuna mana wallahi karka yadda mutum fakiri wanda a zahirinsa kana ganin sa walakantacce ne ya tunkare kai maka magana ka walakanta shi wai a yanzu Allah zai iya turo mana wannan mala'ikun su jarabce mu ko ba zai iya ba zai turo Allah zai turo ya jarabce ka ya zo da sunan tsoho mara shi ko ba za ka bashi ba ko da ya maka abin da ranka ya ɓaci ƙaulun ma'arufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yadbauha adha kai masa magana mai kyau dattijo ai hakuri Allah ba da sa'a Allah ba da sa'a kidan ka tafi akwai wani darasi na da na baku labarin wani mutum a nan garin na Gombe da alamu da aka jarabce shi da wani tsoho aljani aljanin nan ya ce masa zan ya kyautata wa aljanin aljani ya ce masa zan maka kaza wannan kes ne fa yadda ka san drama galibin malaman garin nan sai da mutumin nan ya biyo ya ɗauko ya zo har ni an zo guri na an tashi an je wajen dr abdallah gadan kaya an je wajen yan uwa da yawa wannan dattijon da mutumin nan ya ce maka sai ce to ni ma zan taimake ka zan baka maganin kaza da kaza da kaza ba su magunguna kai maganin HIV ya bashi ma amma shi tsakani da Allah zan baka kai maka taimaki mutane kar ka mai da shi kasuwanci kar ka mai da shi neman kuɗi kar ka mai da shi kaza kar ka mai da shi kaza mutumin ne je mai da shi neman kuɗi ya zama masa masifa saboda dogon labari ne wannan to darasi da farko kar ka ga mutum baka san shi ba yayi abin nan ka walakanta shi ba a ce kuma ka zama kana da wauta ba tunda ƙasa ba security ƙasa ba tsaro a jeji kaga tsoho ina maka haka kace ai na tuna hadisin can ba ce dole sai ka dauke shi ba makar ka walakanta shi sauke glass salamu alaikum ai hakuri ai hakuri kai wucewanka in kuma zuciyarka ta nitsu kana ga zaka yi shahada to wannan kuma imanin ka sai zama irin na Anas bin Malik da muka ba da labari jiya ko amma imanin ka bai iso wannan bakar ka gwada wannan darasi na farko darasi na biyu mu zo masu godiya wa dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya dora mana duk abin da Allah ya ba mu gode wa Allah sannan mu ke tina baya idan mai roƙo ya zo gunka in wani ya shiga mawuyacin hali wallahi ka tuna kai shekaran jiya kake shekaran jiya wacce ya kake jiya a nan gurin akwai bawan Allah da na buga masa waya wani brother na ya kira da ya ce malam a kira wani da Allah ga wani abu da nake so a dan taimaka da mutum kaza mutum kaza a cikin taimakon akwai buhun shinkafa biyu akwai katon din taliya biyu sai na buga wani cikin waɗanda beneficiaries din sai na buga musu jiya ne fa kai wannan zo ka karbi sako so ai suka dora masa a mota kana ciki ba sai suka dora masa sai ce malam ina da magana dan taho nan baya sai magana gaban yara sai mu ce wallahi malam wallahi kaga da safen nan wani amini na shi ma malami ne dan uwansa wallahi da safe yazo ba shinkafa ko gwangwami daya a gidansa ni kuma abin da Allah ya azurta ni da ita bai fi kwano shida ba sai na shiga gida sai na raba ta biyu na bashi kwano uku ni na rike kwano uku yace yanzu ba ga ta nan Allah ya dawo da ita ba ya ce yanzu tunanin gobe da yake ya za a yi gobe to da abinda Allah ya bashi kenan sai ga buhu biyu da katan biyu sai yan uwa wallahi dan abin da Allah ya baka wanda yake cikin mawuyacin hali wallahi tallahi karka yi wa karka yi sakaci taimaka bayar kuma ka zama mai yawan gode wa Allah ya Allah ka mun wasu baka musu ba ya Allah ka ballaka wasu baka musu ba Allah ina maka godiya kowane ni'ima Allah maka danganta ya Allah kai ne kamin fa ba karfi na ba ba iko na ba ba dan mijina yana da dukiya ba ba dan ubana yana dukiya ba ba dan ina tare da wani ba ba dan ina tare da wani ba mutum nawa ba sa tare da kowa kuma Allah ba su rufin asiri mutum nawa kuma suna tare da wasu ba abinda suka musu na tsiya ba su tsina na musu komai ba wani ma yana karkashin wani babban mai kuɗi babban mai mulki babban mai kaza ya fi kowa talauci da fatara to da ba arzikinsa ba ta nan bane Allah shine mai bayarwa so akwai darussa masu yawa ga lokaci ya har mun ƙara wajen minti uku muna fatan Allah ya mana jagoranci sai mun haɗu gobe a darasin don marayu ko gobe don marayu ne ko Allah ya mana jagoranci subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh